السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau takwas ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda aka sani dai muna karanta wannan risala wadda mun yi magana akan hasken takawa abubuwan da za a samu na takawa da fa'idojin takawa sannan kuma yanzu muna kashi na biyu na bahas ne shine zulumatul ma'asi wato dufai da ake samu ta dalilin zunubai matsalan da mutum zai samu ta dalilin zunubi kuma har mun kai wurin da aka ce cutar wadda zunubi yake yi ma mutum ko tasirin da zunubi yake ma mutum a matsayin shi kadai kafin mu kai tasirin da yake yi kuma ga al'umman da mutum yake zaune a cikin su lallai zunubi yana da illa matuƙa ta yadda zai cutar da mutumin da yake yin sa kuma sannan zai cutar da ma waɗanda ake zaune tare da su ko da ɗa'a ce ma ɗa'a ita kanta mutum ya koma yana yin wadda aka fi ga wadda ta fiye wadda aka fi a lahira zai nadama balle kuma na zunubi ne ina fata an gane a'a kawai mun yi magana a nan wurin cewa akwai ayyuka kansu waɗanda suke wanda yake ibada qasira da ibada muta'addiya akwai ibadar da mutum zai yi amfanin ta ba zai tsaya akan shi kadai ba wasu su amfana bai ma san iyakai da amfanin zai kai ba wannan ibadan tana nesa ba kusa ba da ibadar da mutum zai yi amfanin ta ya tsaya kawai kanshi sai dai wannan karatun ne gaskiya gane tana da wahala saboda ana ta nuna yadda za a bayyana wa mutane ko da a mutum shi kadai karan kanshi sai ya yi kokari ya gano ayyukan da suka fi a gare shi ya rika aikatawa akan ya rika aikata waɗanda ba su suka fi ba tunda a gare shi ma akwai wanda ya fi misali yanzu ka tashi da daddare kai ta nafila ga kuma littattafanka da za ka karanta ka gane abin da Allah yake so da abin da Allah bai so wannan nafilan ba ta kai waɗannan aikata abin da ya kamata kai ba ina fata an gane za ka yi azumin nafila ya hana ka zuwa wurin karatu wataƙila mutum ya ce saboda zai buɗe baki a gida ko saboda zai wani abu ko ya ki zuwa ya ce ya yi azumi rashin ganewa ne gara ka ki yin azumin kwata-kwata ka zo wurin karatu ya fi ma sai azumi in azumin nafila ne ku dan daure ku gane abin nan saboda ina lura da mutane da yawa ranar azumi sai ga sun izu ba su zo ba kuma da tunanin su sun sun yi azumi to in har ba za ka iya daurewa ba ka yi azumin kuma ka hana ayyukan duka biyu ga wancan ga wannan ka yi to sai ka dau wanda ya fi ka bar azumi Abdullahi bin Mas'ud saboda shi ne makaranta alkur'ani mutane na zuwa wurin shi koyi karatu to sai ya kasala wataƙila ya gaji da wuri fiye da in ya yi azumi ina fata an gane radda ya azumi wataƙila ya gaji da wuri wasu su zo ba zai iya ba ya gaji sai dai ne azumin nafila kwata kwata saboda wancan ya fi wannan bin baz mun karanto bai azumin nafila ranar alhamis da ranar litinin ya ce baya yi abin da ya sa baya yi sunna ta tabbatar da ayi amma shi bai yi ya ce saboda a ranakun nan yana yin hidiman mutane da yawa to idan ya azumin nan ba zai iya yin wannan hidiman ba saboda haka sai ya ba azumin saboda waɗancan ku gane waɗannan abubuwan nan saboda na lura kun dole fa in lura na san ku balle ma yanzu da bamu da yawa zan gane sosai ko muna da yawan ma akwai wasu shakhsiya waɗanda dole sai na gane in sun zo zan gane in ba su ba to in ko zan garar da suka yi fashi to rana azumi ne to kaga azumin na zala suka yi saboda haka suna so su buɗe baki a gida ya hana to ma kuma kana iya ɗauko shi ko goyo shi ba ka yi in kana son dole karatun ya fi har in ba za ka iya yin haɗa biyu ba to in biyu suka haɗu ko da da'a ne biyu suka haɗa ka samu tazafin ɗaya ba zai yiwu ba sai da sai in kai ɗaya za ka ba ɗaya in kai ɗaya za ka ba ɗaya to ciki sai ka zaɓi wanda ya fi ka aikata ka ƙala wancan ɗin da ba zai yiwu ne ina fata an gane saboda shi ma in an yi haka fa sai an yi nadama in ba a kalli waɗannan ba a lahira in ka je ka gano ga manya-manyan kayi kanana sai kayi ta kuka nan ina son mai mukaranan wannan fa daidai ke nan mutum yake to ya inda ba daidai ba ya zai cutu a lahira inda yayi ba daidai ba kwata-kwata to nan a daidai ma inda tazahumu ta'ata ta'atayn idan abun nan ba tazahumu ta'ata ne afwan idan aka samu suka haɗe da'a ne wannan da'a ne wannan da'a wannan da'a ga su sun haɗu to ba zai yi su tafi gaba ɗaya ba sai ka ɗauki wani ya fi a ciki ka fara gabatar da shi tukuna sannan ka dawo kan wanda ba ba wannan mun dai karanta waɗannan abubuwa mirara wata karara har cikin littafin can da mun karanta mun karanta littafin mu kai fata sulu umratal intaji an yi bayanin waɗannan abubuwa in aka samu ɗa'a biyu suka haɗu ga sunan amma wannan ya fi to sai ka yi wannan in akan ka ne to to in aka haɗu ko da naka da muta'addiya wannan kai kaɗai zai amfana wannan zai amfani mutane da yawa to ka amfanar da na mutane da yawa ka yi na mutane da yawa da za su amfana ya fi akan ka gabatar da naka hadisi ingantacce kuma ya nuna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo rago a gidansa an yanka ina fata an tuna aka yanka ya zo ya tambayi ummul mu'minin bayan ta gama rabar da rago yace yaya labarin rago ta ce na an gama din na rabar sai cinya ta rage yace a'a ki ce kin arje mana duka sai cinya ce za mu cinye wadda ba za ta amfane mu ba ai wancan da kika bayar ya tafi wurin wasu shine namu a lahira wannan ko da kika bayar zama mu cinye shi namu ne mun cinye mun cinye ya dan fito sannan bayan haka na aka zo aka yi maganan layya idan ka zo yin layya sai ka kalli yanayin da ake ciki idan kowa na da shi kowa zai layya ka yanka rago shi yafi saboda daɗin nama idan irin yanzu ne fa da corona ta jima kowa dan da wanda ta jimawa da wanda ba ta jimawa duk ta ji musu ko je muna magana da sun ce wallahi corona da ce to gaskiya ne ai corona da ce amma da wanda giwa corona ta ci mai toron giwa da wanda zomo ne corona ta ci mai kuma wa dai ne wa dai ne wala baje wannan toron giwa ne corona ta harbai wannan kuma shi zomo ne corona ta harbai to eh ko ne da jiji wa ya ji to haka da cewa ya ce to amma dai an yi corona to tsoron giwa ya ji jiki zomo ya ji jiki sai ka ya mace ce gaskiya ba zomo za ka kuwa ke kuka to a irin yanzu nan yanayin da aka gane mutane ka sani ba ka gama ba kai ma mai shi ka ce ka ci wahala to wanda yake dama zero ba wannan ne ya kamata wanda Allah ya taimake shi in yana da rabo a lahira ya kamata ya la'akari da shi tun daga sama har ƙasa kuma ban kira sunan kowa ba amma har kai kanka kaji duka kai da kake kololuwa kana da abin da ba ka ci wataƙila har ka mutu amma ka ce kaji jiki to wanda shi bai da kokobo ba wanda kullum shi sai ya nemo shi ma to shi ya zai sau da haka a wannan lokacin sai a fifita ciyarwa akan daɗi shi ne abin da ya kama magana da za a yi layya to an riga ma an yi an wuce ni dai za ihu bayan hari ne amma dai magana ce ta kawo to a wannan lokacin sai a nemi manyan dabbobi a yanka ba daɗi ake ji ba yanzu ko shi ake so a yi saboda ana yin ma sai sa sai aka ce ko dai mutane bakwai su haɗu su yanka raƙumi ko su yanka ƙatonsa in suka haɗa kuɗinsu su haɗa kuɗi su yanka sanu a yanka raƙuma da yawa saboda naman ya wadatu talakawa duk a zagaya kowa ya samu ba ta daɗi ake ba yanzu ta maganin yunwa ake sai dai ya laisa ƙaumana ya alamu wannan shi ne babban abin nan ba babban abin nan ba ba a ganewa ko ko ko an gane ba a ji ba a jin tausayin mutane na taɓa gaya muku nan wurin wani bawan Allah ya gaya man lokacin shine sakatare na gwamnati lokacin Kaduna da Katsina ma na haɗe kuma yana nan rayu inda ba ko kai da ya mutu ma da rayu saboda haka wata rana ya ce man sun je aikin makka a wancan lokacin gwamna shi ko malam lawal abubakar allah ji kansa ya zo suka zo suka gaida malam lawal abubakar ya ce mai girma gwamna an yanka mutane sun samu abin nan ya ce an yi allah ya wata mana mun ba da raguna biyu an yanka ya ce raguna biyu ɗan kai daɗi a matsayin ka raguna biyu a nan wurin ya ce ran kai daɗi a kalli mai girman mai rumfan nan ya nuna sama ya ce a kalli girman mai rumfan nan ya ce manzon Allah da ya zo nan wurin sai da yanka raƙuma ɗari manzon Allah wanda an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa an gafarta wanda ya yi da wanda bai yi ba duk an gafarta shi za a ba a shafa'atul uzma a lahira sauran annabawa ma sai sun amfana da shi shi ne mafificin halitta amma ya zo nan wurin ya yanka kuma ɗari saboda neman kusanta zuwa ga Allah akwai sadda bai zo ba ma ya aiko a yanka bai ma zo aikin hajjin bai turo da rakuma ya ce a yanka ina zo ce saboda haka mai girma gwamna a kalli mai girman rumfan nan kyautata shi ko ya ji magana ya ce gaskiya ne ran Allah ga sama a koma a je a sai raguna da yawa a yanka hau ya isa sakon to sai ku auna kuma ku auna da waɗancan mutanen da na yanzu da yadda suke jin suke sauraron masu addini da na yau yau yadda ka san wusul aka in ka kwana hura shi haka mutanen nan suke sai dai wanda Allah ya zaba yadda ka san kana hura wuce ka san dai mutum bai ma neman magana in ka hura wuce ya nemo ma me kace cikin wuce din ne ya nemi ma'anan ko balle ma ya fahimta yadda ka san kana hura wuce aka suke sauraren ka sai ranan da wannan ranan da za a je lokacin da nadama ba ta da amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu nan ba ta uku akan jiya shine alwahshatu fil qalbi bi anwa'iha idan mutum ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to za a kore masa za a jarabce shi ko a jarabce shi da firgici ya kullun yana cikin tsoro wahsha ya dinga firgici ko da yaushe hankalinsa bai kwanta zai zauna cikin damuwa damuwa a zuciya firgici kullun ko leda ce ta motsa ta ya ji tsoro kuma komi yana cikin damuwa bi anwa'iha ووحشة المعاصي أي وحشة بين العاصي وبين ربه farko kenan zai zauna cikin firgici da tsoro da damuwa tsakanin shi da ubangijinsa kullum yana tunanin ba ba yadda za a yi a kwashe lafiya da shi don ya san ya rusa inda duk aka ce ya tsare bai tsare ba wa bainahu wa baina nafsihi sannan shi mutum kanshi ma sai ya rika jin tsoron kanshi yana cewa kai shi ma fa ya sani shi kanshi ya san shi mugu ne ya sani shi kanshi yana jin tsoron kanshi wa bainahu wa bainal khalqi kuma haka tsakanin da shi da halittu ma haka ko yaushe in ya shiga ta nan ko zama aka a wani wuri yace ya ga wani ne mai wani irin kallo da gani akwai wani abaran shi in ya je can wurin yace ya ga ane mai wani kallo da gani akwai wani abaran mutanen nan ya wuce ya ga suna kallon shi ya wuce ya ga suna magana ce da ni suke waɗannan ba makawa da ni suke da an sa mai wannan tsoron a zuciya saboda haka yaushe zai zauna lafiya yana da tunanin Allah ma baya san shi yana da tunanin shi kanshi ma bai san kanshi yana da tunanin mutanen da ke cikin su ba yake cikin su ba sa san shi duk in an yi wani motsi da yake da shi yake in karatu akai yace da shi ake in an yi shiru yace shirun nan da kaga an yi da ni ake an san in an gaya man an san shi tantiri ne in an gaya mai ma ba zai doce sa akai kowa ya banza da shi in an magana yace da shi ake in an yi shiru ma yace saboda shi akai shiru ya kuka ga wannan musiba to kuma ciwo idan ciwo ne na zuciya yafi kowane ciwo zafi yafi ciwon yafi ciwon gabobi damuwa idan ciwo ne na zuciya wajen da muka yi magana nan in ciwo ya kai zuciya aka ce ciwon zuciya zuciya ta ke ciwo an fi jin tsoro fiye da ce kafa ko hannu ko wani wuri na ciwo ko ba ka bane to a ma'anawi a sistan kenan to ma'anawi ya ma fi muni idan cuta ta rashin imani ko ta dattin zunubi ta kai cikin zuciya munin ta ya kai muni ya kai dan zuciyar ma za ta birkice ne gaba daya ba ta iya gane fari tsakaninsa da baki ba ta iya bambance wannan fari ne wannan baki ne duk abin da aka nuna masa tsawaya ina fata an gane saboda haka shine wa bainal qalbi wa kullama kathurat adh-dhunub duk yayin da zunubai suka yi yawa ishtaddatil wahsha sai wannan firgicin ya ƙara ƙaruwa da zunubin ya ƙaru sai ƙara firgita ba a jin sauki sai dai an bar zunubin amma ana ƙarawa yana ƙaruwa shi ma har mutum ya taimauke gaba ɗaya ina fata gane an gane wal wahshatu allati bayna al 'asi wa bayna rabbih la tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan idan mutum ya riga ya samu wannan masifan yana samun firgici tsakanin shi da ubangijinsa tabaraka wata'ala tsakanin mai zunubin da Allah to gaba ɗaya babu wani abu na jin daɗi ko na wani abu da za a iya kalla a kwatanta shi abadan idan mutum ya riga ya samu wannan babu wani abu mai daɗi da zai samu wanda zai kwantar mai da hankali ya daina jin wannan damuwa tun da ya riga ya faɗa da Allah duk abin da ya samu na matsayi ne ko na mulki ne ko na samun wani abu ne na duniya in wata mata ce ko wata mota ce ko wani abu da ya same su ran nan za su fata mai in mata ce ran nan za su fada yadda da tana son shi tana kaza in ba isa ba ta samu wata fiya fiya mai ce sai ya ya yi fada da su in mota ce in ba isa ba wanda ya fi son ya samu in ta zo hannun shi masifa in ta shiga hannun wani lafiya lau sai ni ban ga matsalar da kake cewa bai ce ni ko da na tafi sai ta tsaya hanya kuma ga sanin yadda yake so ko ko ta wurgar da shi auren mumkin saboda an fusatar in ka riga ka fusatar da Allah duk wani abu na Allah ya yi fushi da kai ka shiga cikin fushi da shi in dabba kace da kake hawa ta yi fushi da kai in bawan ka ne ya yi fushi da kai in matar ka ce ta yi fushi da kai in ma ka mutu a wannan in an je wuta ma ta yi fushi da kai saboda lokacin da za a zo ta ga mutum wanda ya fusata Allah hankoro take ta damci mutum tun ba ba ta umarni ba saboda ya fusatar da Allah za ku gani cikin littafin idan mutum ya riga ya fusatar da Allah komai ma ya yi fushi duk halittar Allah ta yi fushi da mutum za ku gani in wuta ce sai ta kafci mutum tun wasu tun ba gama hijabi ba take ta ɗaukar su tattace saboda ta yi fushi da su saboda sun fusata ubangijin ta haka za a yi saboda haka shine ne yake cewa to fushin nan in Allah ya riga yi babu wani mai abu mai daɗi da zai zama makwafin wannan da za a auna ce ya zama ma mutum makwafi a ce to tunda ya samu yanzu wata ila ya manta da wannan sai dai ƙara nisan shi sa ya rika jin daɗi amma na ƙarya wanda ba da gaske bane azaba ce wannan ya fito wala tuqarinuha wala yuqarinuha labdatan aslan ولو اجتمعت ولو اجتمعت له اللذات ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأثرها ko da an tattara masa duka jin daɗi na duniya gaba ɗayanta a tattara mai jin daɗin duniya gaba ɗaya don ya ji daɗi saboda ya kwafe masa matsayin wancan faɗan tsakaninsa da Allah lam yafi bi tilkal wahsha ba zai iya tsayawa makwafin wannan tsoron ba ba zai iya mai maganin wannan tsoron ba da yake ciki ba zai iya mai maganin wannan damuwan ba ya fito da za a tattara mai duk daɗin duniya gaba ɗaya duk wani abu da ka sani a duniya wanda in rai ya gani yana so zai ji daɗi a bashi tun da ya yi faɗa da Allah wallahi ba zai ji daɗin wannan abun ba abun nan ba zai sa ji daɗi ba ko ne ne san me ma ce ta in an ce komi ba sai wani kuma ya ce to da kaza komi na duniya wanda in ɗan adam ya samu zai ji daɗi idan an ba shi wannan jin daɗin ba zai tsaya mai makwafin wannan bai ji ya daina jin damuwa da yi tunda ya fusatar da Allah. Ya fito? To shine wannan. Walau lam tutrakin zunub idan ma ba a ce maka zunubi a bashi ba illa hazaman min alwuqu'i fil tilkal wahsha a ce mutum yau ba za a ce ma ko ba a ce ka bar zunubi ba dan komi ko mutum bai bar zunubi ba dan wani abu sai dan tsoron kada ya shiga cikin wannan halin ai ya isa ya bashi ya isa a ce ya isa la kana al-aqilu hariyan bi tarkiha to mai hankali ya cancanta ko kada ya zunubin a ce misali nan in an dunkula magana ko da a ce ba komi da zunubi sai shiga wannan halin da in mutum ya shiga ba abin da zai mai daɗi a duniya sai ya isa mutum ya bar zunubi ko da a ce bayan nan an je lahira ba za a yi azaba ba a ce kawai a duniya ma a ce munin zunubi ya tsaya a duniya shine in mutum yayi zai faɗa da Allah ta yadda duk wani abin da ake jin daɗin sa a duniya shi ba zai ji daɗin sa ba shi kadai ya isa mutum mai hankali kada ya zunubi saboda wannan to balle kuma an ga mutum wannan azaban aje lahira kuma ai tsabu ta musamman wanda in an kwatanta ta da wannan cikin ɗari ma ba ai ɗaya ba ku daure ku gane karatun nan ya jama'a shine ruhun rayuwa wannan fahimtar wannan shine babban ginshikin da mutum ya rike shi ya shi a ran shi a rayuwa zai rayu bi kulli salama ina fata ya fito shine wa amma alwahsha baina wannan tsakanin mutum da Allah kenan wa amma alwahsha allati baina al'asi wa baina an-nas tsoro firgitin da zai samu mutum ko tsakanin shi da mutane da zai samu yadda hankalinsa ba zai kwanta ba wala siyama ahlal khair minhum musamman ma mutanen kirki daga ciki tunda ɗabi'a mutumin kirki bai san mutumin banza in ka ga mutumin kirki na yawo da mutumin banza suna tare da mutumin banza kullum akwai kamanceceniya da suke da juna dan tsuntsu bai jirawa sai akan itacen da take kama da shi to balle dan adam tsuntsu ma in ka ga ya sauka akan wata itaciya ta dace da shi ne ko dan saboda ganyen ta yayi kama da ganyen shi ya shiga ciki zai saje in mai harbin sai zo bai ganin shi ko saboda ciki akwai kayan da yake ci ko ciki nan ya ma zaɓa dan ya shi ka ya zuba ƴaƴan shi shi ma akwai dalili tsuntsu bai zama kan itaciya haka nan kawai in ka ga ya zanna kan wannan itaciya akwai dalilin da yasa wasu har za ka ga gaba ɗaya ƙungiyar su ma nan suke taruwa kan wannan itaciyar me yasa ba su hau wancan ba me yasa ba su hau wancan ba akwai dalilin da yasa suka zaɓi wannan suka taru a kai to balle dan adam idan an ganka liƙe da mutum to akwai inda kuka yi daidai anil mar'i la tas'al wa afsir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaftadi wa in kana dha khairin fa qarinhu tahtadi wa in kana dha sharrin fa janihu sur'atan in kana so ka san halin mutum kada ka tambaya ka ce ya yake kalli abokin shi domin ɗabi'a aboki na koyi da abokinsa suna yarjejeniya akwai istifati aboki tsakanin aboki da aboki idan ka ga abokin nan na alkhairi ne to ka daidai in ko kaga na sharri ne nisance shi kawai in ko kaga yana hudda kullun da mutumin kirki bi shi zaka gano ko shi wane ne ta dalilin wannan ina fata an gane yasa abinda mutane ba su gane ba kenan mutum sai ya zo ya ce yana son ka yana son ka shi yana jin ka amma sai ka ganshi kuma da wanda shi kuma a duniya baya ma kaunar ganin ka to ya akai haka kace kuma ba wani sun yi fada in da gaske ne wanda kake so kai ko aure kake nema kana zuwa da abokin ka ka fahimci bai son wannan sai kuma kana son za ku ci gaba da zuwa tare eh ali daga daga gaba da ka ce bata komi kullum yaje sai gwaba mata magana har sai hushi ta fiye gida sai kuma kana so kullum yaje gwaba mata magana har sai hushi ta fiye gida daga ka dena zuwa to auna haka wannan fadan misali ne karami wanda baka auro ba ma awa saboda kana son ta in ka fahimci in kai kana zuwa da abokinka wanda zai ƙara ƙarfafa ma gwiwa ne wurin ya rika faɗin ma wasu abin da kai baka iya faɗi mata ba yace wannan abokin ha in kika samu ai lahi alauki ji babban nasara yace mu kan mu muwa yayi tabbe ban kai na bubbuga ko ta yi shiru kaman ba tana ji to ana magana abin da zai doki ni tasiri sai tasiri amma kaga kullum ka je da wanda in kun je su dalilin zuwa sai an yi fada har ta gaji kawai in ta ga ta ji an ce da kai da shi ka zo su ce kai kuma ka ji ka ci gaba da zuwa da shi bayan kai kuma kana so ku ci gaba da zuwa ali kai ta ake ta ko ita ji ku da kai da shi ne ko ita ta aike ta wataƙila ya yi karatu kan karatu ita ce ba a ke ta eh faɗi gare faɗi gare wani bai to ai misali da bayan dan a gane misali da bayan dan a gane to to auna ka gani wadda kake so ba ta ma zo gida ba to da ma tattace ba to wannan ba ta ma shigo ba saboda kana son ta so kake in zaka je wurin ta sai wanda kuka yi ra'ayi daidai wanda zai ƙara ƙarfafawa inda ka faɗi maganganun ka ka kasa shi ma an sai ta dorawa ko ba ku shirya ba a hanya duk maganan da zai yi wanda zai yi ne dan ya shirya tsakanin ku ya zama abin nan yayi dai amma kaga kawai da kai shiru sai kwabo kadan ka ji zai kwabo wani lokaci sai ka rike rike kana taka mai kafa dan kada ya bata komi shi kuma yana ta kwabowa yana ta kwabowa sai kuma in tana son ka kawai da ta ji da shi kuka zo sai ta laki sai ta ce ina ko kuma da gangan sai ta yi ma aikin da zaka gane ba so ana zuwa da shi in da tana kawo ruwa biyu ne ta rika kawo ɗaya na ta kadai banda na wannan manzon da ke zuwa sai da sana ba kare kai saboda kai kadai ta ta ni take nuna ma saboda kaga ba shin wannan abu kaga akwai matsala to wannan shine balle a ce yau kuna liƙe da mutum a ce shi kai wai daga wai kana son Allah kana son manzon Allah kuma kana tare da wanda bai son Allah bai son manzon Allah kuma kullum kuna tare soyayyan nan da kake ma Allah wala ƙarya ne da da gaske ne da kun yi faɗa dan zai kwabo maganar da zaka ji haushin ya taba wanda kake so ku bata da shi ko ko shi ya gaba zaka bar wanda kake son nan shi kuma bai san shi kuma ya rabu da kai to ya za a yi kulike tare ba ƙarya ne ƙarya ne ku gane ko ba za ku ɗauka ba ku daure ku gane saboda haka wannan shine abu na din saboda haka bainan wala siyama ahlal khair minhum musamman ma mutanen kirki fa innahu yajidu wahshatan bainahu wa bainahum zai samu firgici kullun yana tare da su su ba maganar zaman lafiya zai je yana samun damuwa da wata imuwa in ya shiga cikin su ma hankalin shi bai kwance wa kullama qawya tilka alwahsha ai duk ko lokacin da wannan firgicin da wannan damuwan ya ƙara ƙarfafa a cikin zuciyar shi ba'uda minhum kun ji ko sai ya nesa da su sai shi da kai ke nesa da su saboda ya gane ba su san shi ko shi bai san su yanzu saboda su bayan Allah ne mutanen kirki ne shi ko bai san su sai ya kauce masu auna ka gani ko mutum ne kuna hudda da shi ya gano ga manufarka kai manufarka Allah ne da manzon Allah da can kuna shiri za ku daina shiri in da kana mai waya yana dauka zai daina dauka dan zai ji duk ba wata magana da zai ji wurin ka sai dai ka ce mai Allah sai ka ce mai zon Allah to sai daina dauka balle kuma ka kwadaitar da shi wani aikin alkhairi shi kuma bai so da ya ji ka zai ce maganar nan za ka yi mai dan haka bai so sai kalika ko rinka ma kariya in bai iya barin ka kwata-kwata sai rike ma ƙarya kullum ƙaryar safiya daban ta yamma daban kullum ƙaryar da zai ma irin ta daban saboda ba kun raba hanya kai da shi ba za a bari a zauna wuri ɗaya ba ba'uda minhum ko yanzu ko a duniya auna ka gani ka ce kai duka fati kake ka samu gani kashe nin PDP ko gani kashe nin ga sunan ta yamma mai wasu yadda sun siyan nan ta share kowa ko mai tara da wancan mai lema wanda kai lema ka kai kadai ne dama ba kowa cikin inuwa kowa rana to wannan shi ra'ayin shi a shiga inuwa kai kadai wannan a share ko ina to kai kuma ka hada biyu kace kai dan PDP ne dan duka iri ɗaya ne shi kuma wancan ga ni kashe ni PDP wannan ga ni kashe ni APC ka ga men da za ku shi kace kai duka kana yi zai yi to na sun ga to kaji kuma ko yanzu a duniya tsari na duniya baka hada guda biyu ka ce ko ina kana tare da su ba zai yi ba dole inda ka zaban nan sunan ka yazo nan haka za ka yi in ko kana so gwada ka nemo rigar ganar ka aje ka nemo rigar to wane ne daidai da ni ban san daidai da ganar ba yan sanda in sakka ko ka dauko eh inspector general ta ɗan sanda ita ma ka aje duk wanda kaga dama ka sa gobe ka ka sanyo ta wannan ka fito gobe ka sanyo ta wancan ka fito su ma waɗannan masu bakaken nan civil wane ne civil defense su ma samu ta su kasa na su marshal ne ko wane ne su ma samu duk kasa ka samu na waɗancan airport duk kana da su kala biyar kana da immigration ma kana da na custom duk ka zo ka sa duk wanda ka ga dama ka sanyo ka fito su ce nasu ne zai yiwu kaji ya ce wai daga nan sai barna daga nan sai barna hmm ke sun rika mutum tukun ko to a duniya ba a yadda da ka zaɓi nan ma ka haɗa da nan ba ka zaɓi can ka haɗa da can ya za a yi a ce maka wanda ya zaɓi Allah ya zaɓi manzon Allah su shiri da wanda bai son su a haɗu ni ɗaya a ci a sha a zauna lafiya ba matsala ba komi bayan a fati ba a yi haka ba ya za a yi a lahira ya haka a nan duniya ba ka haɗa fati biyu ka ce kai rikaccen gani kashe nin apc ne ko kai kai gashi kashe nin ɗan pdp ne duka kai ne kai kaɗai ai da gani sun san in ana neman in da ba a san fasarar munafiki ba yanzu sun sani eh antifati ko to ba shine munafikin ba an yi zama antifatin ai anti anti islam ma menene shi munafik in ana neman munafik khalis za su ce wannan antifati ne shi munafiki ne khalis saboda ko ina yana nan sai ka dau daya saboda haka abun nan ne to saboda kaga wannan kenan fa tsakanin mutum mutane tsarin mutane kenan da suke abin su yazo taron to dama su bashi ma shigo taron sun ai gabaye ne tarar dama a kenan an san san shi ga ni kaje ni APC ne PDP na taro da yake shiga ina ya kwaci labari munafiki ai ya bari ke Allah ya zaga ga to abai a tafi haka ai malam abun in kai ta kwatanta shi kai ta kwatanta shi za ka gano za a gano karatun nan bai yiwa wanda ya zaɓi Allah ya zaɓi manzon Allah ya yadda ya mai shirka ya haɗa shi da wani yadda kai ma ɗan adam mata da suke ake maganan cewa su in ana gardama da su zaka ji suna cewa maza sun fi mata kishi game da ai hada su wani zaka ji wani wurin ka yadda wani wurin ka yadda amma yanzu mace takan zo ta yaddan ko tana son ma ko ba ta son tunda shari'a ta yadda ka hada su su bi din naka ne haka ne ko ka tafi can in ma gida ɗaya ne ta san fa kana kan ɗakin kana nan a gidan ta sani kana can in ba gida bane ta san kana can gidan in ma sabuwa ce aka kawo ko ba a komi sai ta tunanin yau dai wani abu na can na faruwa in kai ne ba ka iya bacci ran nan ka gano wani na nan wani ɗaki ka ko ko yazo in yamma ta ya ce malam bacci da Allah turo ta mu tafi ka ce ina ya ce a ka kira da da ka gani kana ganin kai wata irin dauri za a yi ma ka san ko ba a komi yau ka san dai wani namiji san suna aiki shi da matarka a ce kai bacci sai dan da daure ka kai karfin ka ya kare ba ka amma iya karfin ka sai ka sai ka ballo dakin nan ka ga me ake kuma ka fito da ita waje zai ma kashi to ku duba sahabi ne ba wankakkar zuciya yace ni fa in na tadda mutum da matata ba wani magana zan sakan masa kaifi ne kawai ta komi sahabbai suka yi shiru suna kallon shi da yawan magana nan kuma gaban annabi annabi ya ce kuna mamakin shi ko to na fi shi kishi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na fi shi kishi wannan maganar da kuka ga yayi kuna mamakin to ni na fi shi kishi mu kuma Allah ji ya fi mu kishi akan ka aikata abin da bai so kai shirka ya fi kishi akan wannan to auna ka ga yadda muke zai zabga masa takobi ya ce saboda kaga zaka ga abun gashi nan kaman kaman abun nan bane haka in kana son Allah da gaske dole ne ka samu ka bar zunubin nan in da gaske kake in ko ba haka ba sai an sa wannan wahshan ka sa mutum ya jin tsoro ya fito ko ba ai ba oda minkum wa min mujalasatihim sannan wajen zama da su ma ba zai yiwu ba wa haruma bi barakatil intifa'i bihim sannan kuma za a haramta mai kuji zama da mutanen kirki kakan samu albarka in kana zama wurin to idan mutum ya zama na shi haka yake za a hana shi zai ji bai san muta zai nesa da mutanen kirki dan me dan kada albarkar nan ta zama da su ma ta samu kwata kwata to da kowa sai kama gaban shi wata wata wata wata mace kwa dake ta ce ma wani ta ce ita gaskiya kari da Allah idan yi mata maganan zai aure har rashin lafiya ma take yi da ta ji sai ta kafe zazzabi ya kama ta yace to kuma a wuri wanda Allah ya ce za a yi kuma Allah ya ce mu yi sai abun nan ne tace to shikenan ta ji amma ta yadda ya karo wata amma ga sharadin ta yace menene sharadin ki tace farko dai idan zai auren nan duk abin da zai ma'amariyar nan sai yayi mata iri shi kaya tace ya ji tace zai kai ta maka yace ya ji tace zai kai mata mota yace ya ji ta ce sannan kuma in ta je makanta za ta yi addu'a Allah ya kashe amarya bayan sati biyu. Aliyu kaji, kaji, kaji, kaji duka zunan. Ai mata kaya, a sai mata mota, ai mata kaya aure iri ɗaya, amma a sai mata abin nan. Sannan yauwa har da gida, gidansu kuma dole kuma sai ya yi gidan nan, kowace gidanta daban, sa ta gidanta daban, gidansu daban, kaya iri ɗaya, irin na amarya a sai mata mota a biya mata maka in kuma ta je maka tai adda Allah ya kashe amarya bayan sati biyu da an yote kwana biyu eh eh a to ita da za ta yadda da wannan za ta yadda idan zai adda da za ta yi kenan kuma in ta je maka tai adda kuma Allah ya kashe amarya bayan sati biyu ta wannan ka gani wannan fa kin wani abu ne kawai na son rai da mutum yake abun nan dinsa to yanzu da ana kin saba ma Allah ko ana kin shirka kwatankwacin yadda wannan ke kin wannan abu ya kaga yadda za mu yi da mu samu zaman lafiya da Allah ba misalin ba ba abin za ke kawo shi ba ina so ne ku fahimce ni sosai ku gane abin da malami yake magana to auna to kaji so da haka shine nan so da haka shi mai wannan dan zai rasa albarkar da ake samu ta wajen mutanen kirki ai albarkatul intifa'i bihim wa qaruba ai min hizbi shaytan sai a kusantar da shi yanzu sai a kusantar da shi shi yanzu ya zama bangaren shekan yake baya kusa da mutanen kirki sai a dauka a matsar da shi kusa da shekan bi qadari ma ba'uda min hizbir rahman gurgudan yanda yake nesa da bayin Allah gurgudan yanda yake nesa da bangaren shekan ba wuri biyu ku gane maganar nan ya jama'a bi saraha gurgudan in kana kusa da Allah sosai gurgudan yanda kake yin kusa da Allah gurgudan yanda kake nesa da shekan kuna faɗa da shi gwargwadon yanda kai nesa da Allah gwargwadon yanda ka juya kana kusa da shaytan da shi da kawaga ka kuna fili da su kuna kasanta ba wuri na tsakiya ba tsaka tsaki dole ne sai za a dauka in mutum bangaren Allah yake so to nan in ya zaba to sun yi fada da bangaren shedan yayi nesa da su in ko ya zaba bangaren shedan to yayi nesa da bangaren Allah babu babu babu ba ba ɗaya biyu ba tsallaken wannan shine nan kuna ji ko wa taqwi hadhihi alwahsha sai wannan firgici da damuwa ya ci gaba da karuwa tunda ba gyarawa ya ba yana ƙara zunubi wannan abun na karuwa hatta ta tahkima hatta mamaye shi gaba daya sai ta gaida ta mamaye shi ko ina ta samu iko a kai shi ta ko ina fa taqa'u bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi sai abun gaban masifan da firgicin ta koma ta so ta baro can ma har ta zo tsakanin shi da matar shi kun yadda ne magana ko sai ya ga matar shi ba gaira ba dalili amma yanzu ta ki shi kwata kwata ba wani abu da ba ko dariya ita ta bata rai kuma ta ce me me kuma ma na dariya ne akai abin dariya anya ba sai amma sai tin hamma ba ai ya zo shi sai sai tin hamma me shi idi ba ba kawai da yaran ko ba rannan da malam balle ya ba suke magana dan dari kan nan da ya kwako ta me yace mishi ba ta kai sai amma sai tin hamma ba to shi ne kuma zaka bace yin eh eh to sai to ya ba ya ko kaji sai tin shine wannan sai an sai yara mata kuma sai ce sai yara ma wallahi ko kai ba gane yaran ba kace ka tana gana ko na mutin kan nan naka ko kuma in ba sa ba kawai ta je gidan su ta wani ta dawo gida a ce ya aka yi sai ta wata gama gidan ka ya ya kwance lahiyar kalau zunubi ne kawo wannan masifan har ta gata saboda idan ta ga fuskar ka da tana haske ta koma baka kamar yadda za ku gani yanzu yana nan gaba za a riƙe wa mutum wai kallo da wasu sifofin da shi bai san da su ba yanzu saboda wannan ya yi faɗa da Allah da fari ne yanzu ya koma baki wulik in ya shiga tsakanin mutane komin bakin mutum idan ya bi Allah sai fuska shi tarihi wani haske na biyayya ga Allah na zaman shi na bawan Allah komin hasken mutum kuma idan ya saba ma Allah sai ya koma baki a idanun mutane sai mutum ganin shi baki ku koma can baya tarihin da muka taba karantawa na wani wani bawa daga cikin zuri'an manzon Allah a Khurasan kun tuna ko eh a cikin ulul himma ku koma ulul himma a cikin ulul himma ne aka yi maganar sa ina tsammani in ma manta ne ba aka ce wannan ulul himma ne wannan bawa yana da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya bi ya bangaren shi dan ya sako wancan bangaren sai ya koma hadda shaye shaye yake yan asalin sa in an bi an bi an bi har sai zuriya abin da ta kai gidan manzo amma ga abin da yake sai shi kuma wannan gashi baki kuma asalin sa bawa ne shi kuma ya koma kusa da Allah ya zama babban malami yana karantar da mutane addini in za a yi masallaci waɗannan na gaba waɗannan na biye a hanya rannan suka gamu da wannan wanda asalin san gidan manzon Allah ne shi kuma ya shawo abu yana tangabi a hanya sai suka banka da shi kawai mallan zai wuce shi kuma ya tsaya ya ce saboda wannan bakin dan baka mai bakin baki har za ku ture ni a hanya suka tashi za su kwakwaɗe ya ce a ku tsaya shi da san asalin gidan da ya fito ba mu mun san asalin gidan da ya fito kuma za mu kyale shi ko dan asalin gidan da ya fito ba za mu ba za mu ba za mu ba za mu keta shi ba duk da ya wuce iyakar shi har ya keta mutunci na amma ku kyale shi ai mai izina a rubuta shi kada abu gai sai ya ce mai naji kai asalin ka zuri'an manzon Allah ne kuma balarabe ya ce amma yanzu da kai nesa da Allah ka koma ba Allah kake bi ba zunubi kake yi to kana fari ne kawai a fili amma zuciyarka baka ce saboda zaman ka baka yanzu mutane ganin ka suke baki baki wulik kake a wurin su ni kuma asali tabbas baki ne ni mama na ma baka ce baba na ma baki ne amma da na rike abin gidanku wanda shine asalin na gidanku wanda ban kakan kakan ka yazo da shi manzon Allah da na rike shi zuciyata ta koma fara so yanzu mutane a wurin su ni fari ne fal saboda zuciyata na haka yanzu an yi canji kai ka zama dan babana ni na zama dan babanka yaya ya fi duka ko to ya fi duka daga nan ko kai ka gane ya fi duka nan daga nan shi ma shiru yayi daga nan fada ya kare kawai yayi lagabi ya gida an ga mai maganan da ta ita sa ta sa ita ihu ita kuka fauna to daga kaga ba alfahari ake da gida ba ko alfahari da wani laisa wannan ba walad ko man yakunu laisa alfata man yaqulu kana abi walakin alfata man yaqulu ha ana za ba wai da na gari shine wanda zai rika cewa babana ya kasance ba babana ya kasance a'a da shine wanda zai ce ni gani babanka yana kusa da Allah kai ma ka je amma dan ka fana cewa babanka mutumin kirki ne wani har sai kaga yana magana ya ki karatu bai iya komi ba bai karanta komai bai rika cewa ai da baban su gidan su gidan ilimi ne baban su almajiran sa da shi ma sai iyaka ba to kai kuma baka cikin almajiran sai baka koyo komai ba to mun kenan to balle kuma ma wannan haihuwar shi ma to balle wanda ka tsinta a hanya malami ne ka tar da shi ka zo ka zauna tare da shi kai gwangwani ne baka koyi komai baka iya komai ba to me zaka faɗi nan da wani ne ne amfanin zaman da kai ne shi ma malamin da ya gane da kai baka cikin wanda ya kamata ya jawo kusa dan ya san kai in ya mutu ma duk komai ya mutu inda dan kai ne gwangwani gwangwani ne mai amfani ake so abu mai rai ko cikin ɗalibai ko a ina ko ko a boko ɗalibi mai rai makarantar ba rike shi suke ba yanzu nan kaje kaje ABU kaje nan kasu kaje ina ka zama best student suna bari ka tafi wani wuri saboda ni sun gano amfanin ka amma kai gwangwani ne daga kari over sun fi ɗari kafin ka gama don za su da kai amma samun ka gama alal sai da baki sai ana lallashi ana bin wannan lecturer ana roƙon shi wani in an gane yana zuwa masallaci a bi shi masallaci a haɗa shi da Allah dan Allah bala a bari yaran lai ya wuce a taimaki musulunci da wata ila ba shi ba ruwan da musulunci a yanzu a je a samu malami tana gaisha masallaci sosai a ce taimaki musulunci in ko an gan shi ma coci ne yake zuwa ma har cocin a je a san ma a roƙai a haɗa shi da da ogan wato nan uban su na coci haɗa shi da fasto fasto ya mai magana a samu ya wuce saboda gwangwani ne a samu dai kada a ce gaba ɗaya duk shekarun nan da ya sun kare a banza ba ba amma wanda aka samu haziki mai amfani makarantar da kanta ba sai an sa ta ba take rike shi ta ce wannan yaron ya kamata mu rike shi barista haka ne amma ana rike gwangwani to shi ne fasakau bainahu wa bain imra'atihi wa waladihi sai kaga masifa ta zo ta shiga tsakanin mashi da matar shi wa waladihi da ƴaƴansa ya ga ya rasa abin da ya sa ƴaƴan shi ba sa son shi ku duba yanzu ku gani mutum ne zai tara kuɗi na bala'i yaran yara ne nai na fita hankali kudin amma saboda bai taimaki addini ba bai ma Allah komai ba ƴaƴan Allah Allah suke ya mutu wallahi alazim jiya nan da asuba muka yi magana da wani dattijo na san mutumin mutumin nan rashin lafiya ya kama shi dama yana yin dan sama sama yana dan yin sama sama haka yana sama sama eh ji asibiti da kanshi a dan duba shi ya dawo yana da diabetes yana da naman ta ɗayan abun ba ba dai wani amfani amma daga baya dai kira ƴaƴansa ya ce masa kun gani ina rashin kun dai san ne ni dama tuntuni ina da matsalan abun nan din nan dan haka in abun nan ya taso kuka ga na fara rashin lafiya kai kai na asibitin gwamnati dan yanzu in ka je asibitin nan wallahi rike ni za su ce ina da corona in wulakanta kuma ku wulakanta ku zo ku zan ku abun nan ma haba in ga ma rashin lafiya makwabci na ne fa ina ga muku makwabci na ne an gondosa shi ya san shi da aka zo ya zo aka kai shi asibiti nan aka kai shi nan ko haba suka rike shi ana zuwa cikin dare aka yi cikin daren ya mutu ranar laraba ran alhamis sai da na shiga har cikin gidan na tadda yin onsu na ce yaya aka aka ce ai tukuna dai ba a ji komai ba yana asibiti na shiga wajen matar ya musu ta aka ce yana can yana can ba a ce komai ba daga karshe suka ce corona gare sai da aka kwana uku ana fama a samu a kwato shi daga asibitin nan a takaice ina gaya muku dan kasu ce na abin wallahi sai aka bada kuɗi sana ka sawa ka sallamo shi aka kwato shi daga asibiti kuma aka ɗauko shi sales da limamin masallacin da yan kwamiti suka ce wannan ba ya kamata suka ce sai sai an mai sallah suka ce ba za a yi ba su aka zo wanka suka ce sun yi sun gama komi an yi an zo da shi sales a cikin leda daga ƙarshe aka ce aka matsa aka ce mu dai a bar shi a mai sallah to a koma nesa nesa ku yi suka suka koma gefe suka tsaye wasu suna kallo inda an ban masu in sun je kan ne za su ne sallah makabarta su aka gama aka gama aka ban masu kaje suka tafi suka saka yadda suke so ya'ya suna nan suna ta wadaka a jiya yake gaya min ita matar da ke cikin gidan da ba maman su bace har sun kora ta sun ce ta fita daga nan ta koma wani gida an ba ta wani ɗaya nan ta je can an ba ta wani amma ta ban masu gida ta bari ƴaƴan sun dawo sun tare shi da da su da sun koro ta ba ita ba ta koro ba ta kaba ba ba gu ba sauri ake ba sai kuma ya gaya min ya ce kuma last week ko last two week ya ce min wani abokinsu shi kuma ya mutu an je an zo an ga suna da wani joint venture shi da wasu abokan shi ga kudin su 80 million yanzu amma an sani hadawa ba kudin shi bane shi kadai aka ce ma yaran to ku bari a cire ma waɗanda suke da abun nan na suka ce ina sai da je kotu suka ce wallahi sai da je kotu su ba za su ba a riga ba kudi kuma a zo a ce a cire a ba wani ba ba fara su hada ba da dai ya ba su lokacin yana nan da shi kenan tunda bai ba su ba za su yadda ba ko ba nan na ga muku daurawa shi ma shek daurawa yayi wa'azi ba yake magana yake cewa ga case an zo mutum yana da kuɗi biliyan amma an ce ana bin shi miliyan tamanin ƴaƴan su bari a cire sun ki sun ce sai dai a je kotu kuma matar shi kuma tsaye ta bugo ita kuma ta ce mai sai ta ce ita kuma abokin shi aminin shi bayan kwana uku da mutuwan shi kuma ya mata text ya ce in fa ta gama ta kaba ta sanar da shi yana ciki kenan kwana uku to kuma mutum shi bai ma Allah komai ba shi ne babban masifan ka bar ƴaƴan su kwashe kayanka su su ji da su ko kai kayi ta tarawa kayi ta tarawa kayi ta tarawa baka sai ma kanka komai a kan ba ba wawancin da yayi wawancin mutumin da yake fifita wurin da ke karewa akan wanda bai karewa ba wawan da yake fifita inda ba nan zai tabbata bai kala inda ya san in ya koma can ya je har abada wannan wawancin shi ya fi kowa wawanci to kuma auna ka gani kai ka iya kirga wawayen ya kai yawan su shine wawanci to auna mutum ya nesa da Allah yana ne yana ta gani yana ta nesa da Allah kullum yana ƙara nesa da Allah kuma shi kuma rayuwar tana ƙarewa yana ƙara zuwa kusa da Allah dole shi yana nokewa yana zama nan shi kuma ana jan shi ko yana so ko bai so kuma ana nufa wurin inda bai son ya je din nan yana zuwa wurin ko yana so ko baya so kullum rana kullum in an yi awa ashirin da hudu mutum ya yi nesa da wannan gidan ne ya yi kusa da can saboda haka zai faɗa da waɗannan sai koma yana faɗa da su ya ga ya rasa ya rasa abin da ya sa ƴaƴan ba sa kai ko nan wani sai da ya ce min ya an je gaban wani ɗan ƴaƴan shi suka zo suka yi magana wannan ya zo ya ji duk maganan nan daga kawai ya zo ya ce baba ina kwana sai ya ji kuɗi da ya ji na duk kowa maganan nan ya ce wallahi shi dai da ya san haka ne da bai ma nemi kuɗi ba yace saboda ya lura da yaran nan da matan shi da ƴaƴan shi gaba ɗaya duk abin da suke mai saboda kuɗin nan ne duk san da suke mai saboda kuɗin nan ne faɗan da suke akan shi saboda kuɗin nan ne kowa so ke zafari na shi kowa so ke zafari na shi kuma ga wanda aka kai asibiti an ce a mai aiki baban shi yana da makudan kuɗi aka zo yayi kanan shi ke ke jiye shi likita yace inda hali a kai shi waje a dan nan yace yayin kanan yace a bari babban dan shi yazo sai mu shawara babban dan shi yazo shi ya shiga koma har shi wajen bibe ma magana ashe ya farfado dan nan yazo kanan ya gaya masa yace ga abin da likita yace tunda ba wannan wani na da kudin sa a kai shi asibiti sai in Allah ya sa da rayuwa ya kara in babu ma ya san mun yi mai iya abin da zamu iya yi sai kawai dan nan yace asibiti waje a wannan halin da yake ciki wannan is just a waste of resources waste of resources ne shi kuma ya farfado ya bude ido yace waste of resources my money with my money waste of resources kudi na waste of resources yace inna yace wallahi da na sani da ban nemi kudi ba da ya juya sai dai makabarta to auna a soka sai bayan kai fada da Allah wa zai soka in ka ga wanda ya so ka bayan ka yi faɗa da Allah ka yi faɗa da manzon Allah ka ga yana son ka daidai kuka yi duk irin ka ne yayo faɗan ne shi ma kuka haɗe a hanya so da ka samu aboki shi yayo faɗa kai ka yo faɗa kun haɗe ku tafi tare har ku mutu tare ba ma laifin kuka mutu aka sa kabari ɗaya domin abotar ku ta yi wa waladi wa qaribihi da ƴan uwansa ma haka wa bainahu wa baina nafsihi kai ba ma wai tsakanin matar shi ko ƴaƴan shi ko makwabtan shi ko ɗan uwansa ba fadan zai tsaya har shi da kanshi ma mutum sai ya rika jin kamar kanshi ya rika jin kamar kanshi da kanshi duk abin da yayi yaje yana jin tsoro duk abin da ya biya ba daidai ba ba abin da zai iya biya na su fatarahu mustawhishan bi nafsihi sai ka ganshi kullun yana cikin firgici da kanshi ma yana jin tsoron kanshi to qala ba'du salaf wani daga cikin magabata ya ce inni la'asillaha yace ni nikan yi sabo wata rana in saba ma Allah fa ara zalika fi khulqi dabbati wa imraati sai in ga sakamakon wannan abun a halin dabbata da nake hawa ko wajen matata sai a birkito min matata ma ita ma ta zo ta yi man ta kiman da'a abin da nake kauce man tsawa imam hakka rika mamaki wai ita ce kau ita ce dabbata sai ka zo hawa ta kaura ma kafa a'a dokin nan ya haukace kai ne ka haukace haukanka ne harbai ke ma kafa in mota ce ka aje ka lafiya lau sai ka zo tatawa ka tadda ko ta ki tashi ko ka tara ta sace gaba daya kai ta neman wanda ya sace ta a ce yau dai yara ko ɗaya ba suna makaranta ba wanda ya zo wurin motar nan balle a ce yara ne kai mai gadi in gidan mai gadi mai gadi wa zo wurin motar ne to Allah alaji ba kowa tuntuni ina nan ina kallo ba wanda ya zo wurin motar nan amma ga ta sace me sace ta istighfari kawai za ka yi kai istighfari akwai abin da kai ma Allah wanda bai so ba shi yasa ya to kuma ya taba ka ma anan ka gano shine rahama nan yanzu za ka tuba da ka gani ba sai ka tuba ba in ka san karatun kana ganin haka ba sai ka tuba ba in matar ce ta birki sai ka yi in ka ga an taba din akwai wani abu sai ka sauri ka koma ya fito shine ne yake wa qala fudayl bin iyad radiyallahu rahimahullahu ta'ala inni la'asi Allah nikan saba ma Allah wani lokaci fa arifu zalika fi khulqi himari wa qadimi sai in gano wannan abun a halin jakina da kuma mai hidima bawa na duk abin da na sa shi a ranar nan ba zai daidai ba in ka sa shi ya dauko ma abin da zaka cin baka yi sa'a ba sai ka jira ya gama ya dafa ya yi komi sai ya zo gaban ka sai tuntube barar da shi rasa yadda kai kai wawa ne baka ganin nan dokin kofa ne yace ni ma dai haka ni ma na rasa yadda kai ya kabar da shi in ma bai zuba ma a jiki ba in matar ka sai haka ka rasa yadda za a yi ka ga wani wani lokaci kawai ka rasa yadda akai kai magana kai magana kana cikin abin da ya kace wani aka yi maki ne sai ba komi haushin ka kawai take ji an fusatar an fusatar da ita saboda ka fusatar da Allah ya dan fito wa sirrul mas'ala kai wannan abun in kana so ka duba ka je ka samu wani dan karamin littafi sunan shi al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi ibn al-qayyim kutayib ko kutayib ne na eh ga je wala baje a kai ka ka tona sauran karshe a goje ga sarari eh a aikata ma ko to da kai da shi to a gyaran mashin din ihin to ihin to sai mutu to sai sallah ko to to to kaji to kaje kaje ka zaure da kaje so babu sai sa ake koya wa mamutun da kage yanzu ka koya mai darasi akwai akwai abin da zaka ga komai biya san turo wani lokaci kaga kaman shirme ne amma wani abun duk da haka nan in ka daukai duk da kai da nusus ake so wani abun in duk an samu kamar yanzu ne a ce an ce ma ga kaya qur'ani ga hadisi sai kuma ka kawo wani abu na laraba da masu hikima suka ce ba wannan ƙari ne aka yi don amanna amma ba shine zama nan ba na farko ba amma suna ba da fa'ida aka zo wajen aka nuno wani yaro yaron nan aka zo kawai yana zama da baban shi lokaci yana dan karami da ya ji wani abu sai tambayi ya ji ya ji ya ji yana tambayin baban duk abin da ya samu sai ya tambayi baban sai baban ya bashi amsa ya ta tambayin baban abubuwa baban yana gaya masa ya ta tambayin baban na abubuwa yana gaya masa yace mai kaza ne sai tambaye kaza ga masa shi yana zaune sauraron yaron kawai yake yi to sai aka jiyo kuma yanzu baban ya tsufa shi kuma ya girma yana latsa waya yana latsa waya shi a a sai yaron nan sai baban nan ya ji wani abu kurr daga can yace menene nake jin motsi nan yace ka za ce baba yace duba dai sai ya leko ya dawo ya zauna ya ci gaba da sai ka da jin kurru yace wai ni ne ne a baya a nan ba sai ce ka za ce baba yace dubo dai sai dubo da aka yi so uku yace baba ka kame ni ni sai sai sai tambaya ta kake ce kina ta sai yace wani kaga yadda rayuwa take lokacin da kake karamin shekara talatin nan baya ka taba zama da ni ni duk tambayar da kai manta da baka amsa amma yanzu na tambaye ka so uku kai fushi da ka nuna mana dan abun nan ka gani kan neman wannan wannan abun nan na abu na na bututu na zai iya taba shi ku ga ku ga wani abu da na gani mutum ya zo maman shi tana kwance ga diyarta tana kwance ba ta da lafiya ta ba ta ruwa ka lalubo shi yanzu ka batar da ni musa an ba tura to ka kuma gani a ce to shike nan ma an huta shi a kaso to ai zai ba ta wani lokaci da an ce an tura group kai ba ka gani ba kai ni yanzu yadda zan nemo shi ne ma aiki amma ba da jin ni dabara yawwa wala fara da wannan gani ko ku duba
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
ya kuka gani kuma tana kwance ita kaga hankali tana to to wannan ɗaya shi ne ɗaya to ba wannan kuma shi kuma bari ku gani shi ma baba a tsare a da wannan ya tun naka an gani to to auna to kaga kaga me ka gani wannan abun za ka gani to to to auna to da idan ka tsaka kalli wasu abubuwan za ka gansu ko a abun nan aka kwatanta masu in ka kalla kai tunani za ka ga cewa eh lalle wannan abun nan akwai matsala tare da shi to kuma akwai wani shi shi kuma da na gani shi ma akwai shi amma kada ya bata wannan lokaci tafiya suke da shi da abokin shi a keke a mashin sai wata mata tana tafiya sai ta yadda kudin ta a jika sai shi abokin ya gani sai ya jikan nan ya ruga da gudu sai ya je ba matan sai abokin ya tambaye shi ce me me ka ga- ya- duk da ba yaran mu bane amma dai ya nuna me yace tsintuwa ce wacce matar jikarta ne ta faɗi ya gani da kuɗi yace da kuɗi a cike ce da kuɗi yace shine ka ɗauka ka kai mata kai maukaci ne har da dukan shi da harbi da kaba yayi me yasa zai tsintuwa ya ba mai kaya kayan shi bayan nan suna zuwa wajen abun nan sai makullin mashin shi kuma za su hau mashin goya shi za a yi abokin sai mashin ya fa- sai makulli ya fado kasa shi abokin bai gani ba sai shi kuma ya dauke sa aljihu shi da ya tsinto wannan ya bada sai ya dau makulli yanzu ya saka aljihu ya duba ya duba ya ce bai ga makulli ba ya ce to sai dai mu gungura mashin din suka yi ta bungurawa za su gina suka yi ta bungurawa da shi da aboki shi oga mai mashin yana ja shi yana tura shi har suka gaji suka yi ta faduwa hanya suna kwanciya saboda nisa saboda gajiya suka yi ta gaji- gajiya har da ruwa a duk sun gaji ba su kai gida ba sai da daddare cikin dare suka kai gida dare yayi su ya zauna shi abokin mashin ya ma kasa shiga cikin gida ya tsaya yana yana hutu ya ce bari ya ɗebo maka ruwa ya je ya ɗebo mai ruwa ya bashi ya sha sai da ya miƙa mai ruwa sai kuma ya zaro kulle ce kuma ga makullinka ya ce ba ka ce a cikin yi tsinto a daina badawa ba to na tsintai ne a can ya faɗo shi malam ya ya ce ka ce an yi tsintuwa a daina ba mutane kayan su to tsintu yawwa ga shi nan shi ma bututu kun gan shi nan kun ko dai gani da kanku shi zo za ka daɗa ka abin nan ko a kada ya ɓace ba yauwa kagan kuma suna da iya sai dai muna cin lokaci ba amma dai wai ku gane ma a duniyar ta na ya ɗauke tuntuni da ya za a zai dai ɗauke a gaira ta jin haushi me yasa aka tsinta aka bada a ga tsinta na kulli ko Ha. Ha. kaga kowa ci ya ko biyu hum in kun ga kuma matsala ɗaya ce ko a to kun ga kun gane ko a to kulli annan ta to wannan yawanci akan yi saboda yara ba ba nassi zaka ta kawo musu ba su gane in ka ga wani abu mai fa'ida in ka nuna musu menene ka fahimta da wannan abu me ka gani yanzu yaya auna ku gani to yanzu ku duba wannan kawai matsalar wannan makullin kawai ta ja ta kowa ya wahala to shi ne za ka ga mutum shi kanshi idan ya samu wannan kalma ta la ilaha illallah in karanta an ba shi kamar makulli ne na zuwa lahira idan ya bari makullan suka gudu tsire ba yadda za a yi makulli ya bude ba hakorin sun gutsire to me yayi me ya jawo wannan makullin bai bude ba to mutum dole koma daga nan yana zargin kanshi yana kyamar kanshi ma da kanshi saboda shi yayi an dauko ni an ba shi shi ya faɗa da Allah yadda abin da aka ba shi makulli na biyu a nan kawai makullin abu ɗaya ya sa an yi wahala kuma yana jin haushin wannan sosai so naka shine abin da zaka gani ku dala wancan mu dawo littafin shine muhim aham fa arifu bidhalika ai wannan ko shine sirrul mas'ala ko wa sirrul mas'ala anna ta'a tujibu al-qurba min ar-rabb subhanahu wato dai sirrin wannan mas'ala shine mu gano wato ta'a ita da'a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in dai mutum yana ma Allah biyayya yana nisanta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to wannan zai haifan masa da samun kusanta zuwa ga Allah fa kullama qawiya al-qurbu qawiya al-unus duk yayin da ko kusanci yayi tsawo yayi karfi tsakanin bawa da Allah to ko dai mutum zai samu ɗaya da kewa babu wahsha wannan wahsha ikkijiyar ta shine unus zai samu zai samu ɗaya da kewa sai ga hankalinsa ya kwanta saboda ya je kusa da Allah jisar da kusanta zuwa ga Allah ya karfi to kuwa samun ɗebe kewa zuwa ga Allah zai karfi duk sadda nisanta zuwa ga Allah sai karfi to kuwa imuwa da zama cikin tsoro da firgici ko zai karfi ya fito ko to da ka wannan shine wal wahshatu sababuha al hijab ita wahsha ana na wal ma'siyatu tujibu al bu'da min ar rabb ita kuma wahsha wannan sabo shi kuma yana haifar da zuwa nesa da Allah ne abin da yake haifarwa bawa ko baiwa ta nesa da Allah wa kullama zada al bu'du biyayin da wannan nisan yake karuwa ko biyayin da nisa daga Allah ya karu qawiyatul wahshatu daga nan sai imuwa sai tsoro sai firgici sai rashin tsaye da kewa ya samu mutum kullun yana cikin tsoro wal wahshatu sababuha al hijab wannan wahsha tsoro da firgicin nan da mutum zai zauna abin da ke sabbaba shi shine shamaki da aka sa tsakanin bawa da Allah wa wahshatul ma'siya ashadd minha wahshatu shirki wal kufri wannan wahsha ta sabo wadda ta fi tsanani a'a ashadd minha ko a wannan fal ana yi tsallake ne wa kullama ghalza al-hijab iyayen da wannan shamaki ko yayi karfi gurgudan kaurin shamakin da aka sama to zadatil wahsha gurgudan haka wannan abin zai karu gurgudan wannan timon za ta karu tsoron zai kirga karuwa rashin ɗaya da kewa da gurgudan yanda ka gane wuri akwai duhu duhu ya fi duhu gurgudan da kake ƙara yin tsoro in ka fara ganin haske ko tafiya ake a daji sai ka fara hangen fitila da kake tunani mata kake samu za ka samu inda hankalinka zai kwanta sai da kewa in ko ka ƙara cikin daji ka ga haske kake bari kana ƙara yin dulum ka san sai ka ƙara jin tsoro to kamar haka ne to na ka tujubu a wannan zadatulwa fal ghaflatu saboda haka shagala daga Allah mutum ya zama ba ruwan shi baya ambatan Allah baya azkar na safe bai yi ba na rana bai yi ba ba sallolin nafil ba komi to wani ma sallar kwata-kwata ma ta farillan ma bai ba wannan wannan gafla da aka samu tujibul wahsha dole ko mutum ya zama cikin tumuwa da damuwa wa shaddu minha wahshatul ma'siya wanda yake tsanani daga ciki shine sabo idan ana sabo masifa ne wa shaddu minha wahshatul kufr shirk wal kufr wanda yake tsanani ko shine mutum har ya kai ga wahshan tsoron da abu imon da ya shiga har yana shirka yana kafirci wala tajidu ahadan mulabisan shay'an min dhalika illa wa ya'luhu min al wahsha ai bi hasabi ma labasahu minhu ba za ka taba ganin mutum yana cikin wannan ba yayi ɗaya daga cikin waɗannan ya cutanyi da waɗannan abubuwan na shirka ne ko na kafirci ba mutumin da zaka ganshi yana shirka ko yana kafirci ko min zalik illa wa ya'luhu alwasha fa ce kullun firgiti da tsoro na damun shi yana cikin damuwa saboda bai saki Allah ba bai rike Allah ba idan wani abu ya kama ga wanda ya rike Allah da ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan min da ya ja ka zai samu wata natsuwa cewa ya sallama ma Allah wanda bai san Allah ba shi ba sai ta kama kan yana cewa jifa ce yana cewa waye yana cewa waye yana cewa waye ya rasa ma inda zai sa kansa daga nan ya rudi ya rikice wala ne wannan yawayaluhu min alwahsha bi hasabi ma labasahu minhu gurgudan yanda yake ya takuda da wannan kafannan in zunubi ne zunubi in shirka ce shirka in kafirci ne fata'aluhu alwahshatu fata'aluhu wahsha ai fata'aluhu alwahshatu wajhahu ai saboda haka fata'alu alwahshatu wajhahu ne na bata ko fata'alu alwahshatu wajhahu saboda haka sai wannan damuwan da firgici kaga ya rufe fuskar shi ma ko ya yake a fuskar shi ba fara'a ba jin daɗi ba murmushi saboda yana cikin bala'i wa qalbahu da zuciyarsa ma za ta rufe wa yastawhishu ai wa yastawhashu minhu sai ya zama shi kullun a firgite yake ko mutane amma a firgite suke da shi shi a firgite yake game da mutane mutane ma firgite suke game da shi ya fito Allah ka tsare ni sai na hudu ko na ba zai ba bai bututu kai bai bututu zai yi haɗa nan wasu masu daga dare ya zubu wasu ya su data kuma ce ya tashi aiki ba zai ke tara idan ka sa data ba iyaka sai ce wallahi su data ke gida ba su wai ana wuce wuri ran na wani adda ya zo da ya wada ya ce wai wai a gaya wa wai je bayan ya gaishe da kuma ya ɓata komi ya ba haushi da ya sa ya gaggaisuwar da shi kenan wai sai ce a gaya man jiya daidai su inda suka tsaya daidai sadda na ce ma yaron nan a kawo bulala wai shi nan data su ta kare a gaya mun to bi zama su ma ya kai sai da ji dadi sai ko yace awa kuma ga awa wai su jiya karatu daidai inda ne ma yaron nan hada ne na ta kawo mu lala wai su da yaran data su ta kare to zan turo data ne ni sai dai zagi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله